الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ya haɗa mu wannan rana ko kuma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikadar Qur'an da yake nan kwanar jaba a cikin garin Kano a kuma wannan rana ta litinin wanda yau 25 ga watan Rajab hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1440 daidai wanda ya dace da ɗaya ga watan hudu 2019 darasin da za mu yi a yau shine darasi na 11 a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhul manzumatul ha'iyya na al'imam abubakar ibn abi dawud rahmatullahi ta'ala alaihima wanda al'imam al-fawzan hafizahullahu ta'ala yayi mata sharhi da ta'aliki darasinmu na yau shine baiti ne na shida a cikin wannan manzuma kuma babi da aka yi masa unwani da ru'yatullahi azza wa jal wato idan muka duba za mu ga kyakkyawan tartibi a wajen al'imam abubakar ibn abi dawud baituttuka ko in ce kashin farko aka yi mana wadin bi kitabillah cewa ka yi addini gwargwadon yadda ya zo a cikin alkur'ani da kuma a sunan huda shine sunnoni na manzo alaihissalatu wassalam to shi wannan littafin allah ɗin wanda aka ba mu shawara da umarni mai addini da abin da ya zo kuma sai ce wallai su bi makhluqin kitabu malikina shi wannan littafin na allah subhanahu wataala ba abin halitta bane ba sifa ce ta allah subhanahu ta'ala to kuma daga cikin sifofinsa shine wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jaharatan ka faɗa musu cewa yatajalla Allahu Allah subhanahu ta'ala zai yi tajalli zai bayyana lil khalqi ga halitta to amma anan al'am urida bihi al khusus ba wai ana nufin hatta kafirai ba kafarai ba za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ta daga cin a tabibin nafsi kamar yadda za mu gani a cikin littafin ya ce kamal badaru la yakfa kamar yadda lokacin da wata ya cika haskensa ba zai taba ɓoyuwa ba to sai ce wa rabbuka audahu to ubangijinka shine mafi bayyana fili sama da yadda muke ganin wato ainihin wata a lokacin cikarsa kamar yadda inganta a hadithi manzo alayhi salatu wassalam yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr la tudammuna fi ru'yatihi ko la tatadammuna fi ru'yatihi cewa lallai za ku ga ubangijinku kun ga wannan nassi ne daga bakin da baya gare innakum satarawna rabbakum ku da sannu za ku ga ubangijinku to ko da babu wani hadisi sai shi wannan hadisi wanda hadisi ne bukhari muslim ashabu sunan wal masanid duk sun rawaito wannan hadisi to ko da a ce babu wani hadisi sai shi kai to isa hujja ballantana za mu ga ayoyi da suka yi nuni akan wannan sai ce a sharhi ya ce tamhid wato ga wata ishin fada nan yace hadhihi mas'alatu ru'yatillahi jalla wa ala wannan ita ce mas'ala da za ta bayani akan ganin Allah mabuwayi madaukaki halil khalqu yarawna Allah aw la yarawnahu shin halittu za su ga Allah subhanahu wata'ala ko ba za su gan shi ba sai ce aljahamiyyatu wal mu'tazilatu kulluhum yanfawna ru'ya da jahamawa da mu'tazilawa dukansu suna kore ganin Allah subhanahu wataala wa yaqulun suna cewa inna Allaha la yura shi Allah ba a ganin sa wace hujja suka dogara da ita li'annar ru'uyata lil ajsam domin wai shi gani a wajen jikunkuna yake kasancewa wa yaqulun to sai su dora su ce Allahu ghairu jismin to shi ku Allah subhanahu wataala ba jiki bane ba fa huwa la yura to akan haka lalle ba za a ga Allah ba wannan kun ga shine qiyasun amaman nas kiyasi gaba ga nasi in aka ce ga nasi ya zo to maganin kiyasi ba ta so ba wasu malamai suka ce kiyasi ma shine abin da aka so masaba ma Allah da shi alqiyasul fasid ba taccen kiyasi shine wanda shedan yayi Allah ya ce mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam kaga wannan nasi ne to amma shi sai ya ce ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin ni na fi shi saboda ka halice ni da wuta shi ka halice shi da tabo to kaga sai yayi kiyasi yace to ai ko tunda haka ne wuta ta fi tabo to tunda haka ne na sama ba zai rusuna wa da kasa ba kun ga wannan shine alqiyasul fasid ba ta ce kiyasi wannan wuri ne wanda kafafuwa da yawa sun zame zaka ga cewa galibi waɗansu daga cikin sufiya da firak munharifa nassi zai zo karar akan wata matsala musamman da sifofin Allah to sai ka samu an bankara wannan nassin sai a zo a yi tawili sai a yi nufin a yi wani shatale-tale sai a ce ai kaza ake nufi kaji nassi ya fito ya ce karara kaza to sai a ce ai ba haka ake nufi ba nas'alullah salamatu wal afiya duk za mu ga irin su insha Allah to shine sai yake cewa fayan faunar ru'uyata batatan sai suke kore ganin Allah ga baki daya fi duniya wa fil akhirah cewa ba za a ga Allah a duniya ba ba kuma za a ganshi a lahira ba nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala lafiya su wato kaman yanda wasu malamai suke cewa duk abinda Allah ya ce ayi to za a ga cewa tsaka tsakiyan shine tsira amma kasa kai iri gona ko kuma wuce gona da iri to babu dacewa a ciki su za ka samu jahamiya da mu'tazila wai su sun kai kimma a wajen tsarkake Allah cewa Allah ba za a sifanta shi da cewa ana ganinsa ba ma kwata-kwata ai idan aka ce ana ganinsa wai su ai nau'i ne ma na tawaya saboda haka Allah ya tawaya har a ce ana ganinsa to kaga wannan an wuce gona da iri baya yadda zai Allah ya tabbatar da abin da ba daidai ba ko manzo alayhi salam ya tabbatar da abin da ba daidai ba sai ya ce wa hunaka qaumun to kuma anan akwai insu mutane ya kuluna da suke cewa inna Allah yura fid dunya wa fil akhirah Allah ana ganin sa duniya da lahira akwai masu wannan wa hadha qawlu ba'd as-sufiyya wannan fada ce ta wa'insu daga cikin jama'a sufaye ba wai dukan sufaye suke da wannan aƙidar ba akwai almutasawwifa da akwai wanda ina iya tuno yake cewa wai shi da za a yi sa'a ɗaya bai ga Allah ba to da ya lissafa kansa a cikin wanda suke ko dai mujrimai ko wanda suke wajen addini sa'a ɗaya inda zai bai ga Allah to amma inda gizo yake saƙar da za ka tambaye shi ka ce to don Allah kwatanta mun shi tun da dai har kana ganinsa kwatanta min yadda yake sai ya gama kwatancan gabaki daya sai ka ce laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir duk wani abin da kake hararowa to Allah ya saba da wannan kuma Allah bai kama da shi ba to sannan kuma a gaba ta biyu sai ka ce to dan Allah kai ka san Allah ne shin shi ya baka labari ko kwakwalwa ka ta baka labari in dai ya ce Allah ne ya bashi labari to nan ma aya ta karyata shi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursilu rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha wannan shi ne idan muka duba a annabawa wanda kankat ba saɓani ya yi magana da Allah annabawa ne guda biyu annabi musa alaihi salam da manzo alaihi salatu wasalam a daren mi'raji wannan babu wani saɓani nasin qur'ani ya ambata wa kallama Allah Musa takalima ba magana gani ake ba to sannan shi kansa shugaba alaihi salatu wassalam akwai tattaunawa sabai shin ya ga Allah a wannan dare na mi'raji ko bai gan shi ba kun ga irin suna na Aisha irin su ibn Mas'ud ibn Abbas suka ce kwata-kwata manzo alaihi salam bai ga Allah ba na aisha da abu zar afwan su nake so in ce hadisin abu zar ya ce sa'altuhu alaihi salam hal ra'aita rabbak sai ya ce nurun anna arahu a wata riwaya hijabuhu nur shamakin Allah haske ne ya za a yi na ganshi a wata riwaya ra'aitun nura ni dai kawai na ga haske to kaga idan ya zamo manzo alaihi salam kankat shi da kansa ana tababar ya ga Allah ko bai gani ba har ma malamai suka yi jam'i suka ce to tsakanin wanda suke cewa ya gan shi kamar irin su ibn abbas da wanda suke ta bai gan shi ba irin suna na aisha da su abu zar to jam'i tsakanin maganganunsu shine ya gan shi da zuciyarsa ba wai gani na ido ba kenan wanda suka tabbatar ya gan shi gani na zuciya wanda suka kore ya ga Allah gani na ido shi kenan an haɗa hadisan guda biyu to wannan idan ya zamo ana maganar manzo alaihi salam afdal khalqi ajma'in shi yake wannan maganar to ina ga wani gama garin mutane wanda za a zo ainihin ai ta karerai kila kun ga wani kile ko ne turo min kun san wato duk addinin da ba na musulunci ba ko kuma na musulunci ba in ba na sunna ba to akwai wankiya a cikinsa eh akwai hauren wanki za ka ga cewa ina jin daga mozambique ne ko abin nan ina jin ko tanzania ko daga cikin wannan da abin afirka ga wani fasto yana waya yana waya da allah yana waya da allah duk gasanin an taru saboda haka yana tattaunawa da shi kaga wannan kawai wanki ne eh hauren wanki ne wannan kakkale da kakkaraga domin ainihin a tara abubuwa kuma lazim bai fi shekara ɗaya ba duk ga abin nan su ma masu addinai masu limamai goma sha biyu suna magana da almahadar muntabar ana waya da shi wanda yanzu shekara wajen dubu da ɗari biyu ba shi ba dalilinsa ba labarinsa ila wasu sun ga wani shi ma mai wani ƙatar rauni da ake hira da shi na ji na ɗan tura ma wasu wanda yake basu tambaya ya kasa ba shi amsa kuma ji rikice ƙarshe ki ta tuka a yadda a yaɗa wannan zaman duniya ta gani saboda an yi masa tambayo ya kasa ba da amsa aka tambaye shi ya mahadi yake ya ce ai lafiya kalau yake duk wani abubuwan hutu internet da sauransu da su firiji su menene duk komai da mukayyafa ta wai har da ac ac duk ana ta abin nan duk tatsuniya ce kawai ma da so ake a dan samu abubuwan da za a dan kwakwata daga hannun mabiya ko ba komai dai aka ce ma za a yi ma hanyar da za ka ganshi ai dole kai hidima amin amin amin amin to wannan daga cikin masu aƙidun sufiya akwai masu nuna talalai su suna ganin Allah sai ce wal qawlu thalith magana ta uku wa huwa al qawlu al haqq shine magana ta gaskiya anna Allah jalla wa ala yura fil akhirah Allah madaukaki mabuwayi za a ganshi a lahira yarahu ahlul janna yan aljanna za su ganshi ya Allah ka saka mu a cikin su domin rahamaka da jin kanka kama tawatarat bi zalikal ahadith kaman yanda hadisai suka bibi juna daga manzo alaihi salatu wassalam wa amma fi dunya amma a duniya fa innahu la yura shi Allah subhanahu wataala ba a ganin sa li'anna nasa domin su mutane la yutiquna ru'yatahu subhanahu wataala fi dunya ba za su iya ganin Allah subhanahu wataala a duniya ba ولما طلب موسى عليه السلام رؤية الله يا يند النبي موسى عليه السلام يجا الله سبحانه واتو ينمي يجا الله سبحانه وتعالى في الدنيا الدنيا قال رب أرني أنظر إليك يتي يا الله كنونا من نيتو زلي دكي نيدوبا زوا غريكا malamai na tafsiri suka ce saboda daɗin gani da Allah ya yi gani da Allah ya ji daɗi to sai ke ga tun da ya samu wannan matsayi na gani abin da ya rage shi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma kun san annabi Musa kamar yadda muke faɗa muna maimaitawa shi ne lamba ta uku a cikin annabawa da ka cire manzo alaihi salatu wassalam ka cire Ibrahim alaihi salatu wassalam sai annabi Musa ba sabanin malamai akan cewa shi ne lamba ta uku a daraja to amma lokacin da ya ce rabbi arini anzur ilaik ya Allah ka nuna man ne kallo zuwa gare ka kala sai ya ce lan tarani ba za ka ganni ba walakin anzur ila aljabal sai dai ka yi duba zuwa ga wannan dutse fa in istaqarra makanahu idan har ya tabbata a wurin da yake fa sawfa tarani to da sannu za ka ganni falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da ubangijinsa yayi tajalli ga dutse wasu malaman tafsiri suka ce wannan tajallin kaman ƙida almula kaman ka ce ir kofar da bata wuce kan yatsa ba wasu ma suka ce abinda bai wuce kaman kofar allura ba ma'ana hasken Allah da aka buɗa zuwa ga wannan dutse bai wuce kamar ƙofar allura ba ko ka ce ainihin kan yatsa to yayin da Allah subhanahu wata'ala ya yi tajalli a kan wannan dutse ja'alahu dakkan sai ya sanya shi rugurguzajje niƙaƙƙe wa harra musa sa'iƙa annabi musa alaihi salam sai ya faɗi yana some falamma afaqa yayin da ya farko ya farfado ƙari sai ya ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilaika ina mai komawa zuwa gare ka ina mai tuba wa ana awwalul mu'minin malaman tafsiri wasu suka ce wa ana awwalul mu'minin ala annaka la tura fid dunya cewa ni ne farkon wanda ya miƙa wuya cewa ba za a ganka a duniya ba kun ga anan annabi Musa alaihi salatu wassalam ba wai Allah ya gani ba dan wani abu kaɗan na hasken Allah subhanahu wata'ala shi ne somar da shi kuma ka duba matsayi na annabta ka duba yadda annabi Musa alaihissalam yake sadauki me wa kibti fa wakazahu Musa fa qada alai annabi Musa alaihissalam dundu ɗaya yayin wancan bikibti kawai shikenan ya kai takarda dundu ɗaya ba wai kulki ya ɗauka ba kawai dundu ɗaya shikenan ya aika shi lahira to amma ku duba yayi tajalli hasken Allah yayi tajalli ga dutse annabi Musa ya fadi su ma don Allah inni ne ko kai ai sai ka zamo ko mu zamo kaman ma toka mutum ya riga ya tashi daga aiki amin amin malam yace aljabalu salbu dutse wanda yake mai tauri sara turaban ya zamo turbaya min azamatillahi azza wajal saboda buwayar Allah da girman Allah mabuwayi maɗaukaki fa kaifa yutiqul adamiyyu ru'yata Allah to ya za a yi dan adam ya iya yiwuwa ya ga Allah malam yace haza fi dunya to wannan ana magana ne a rayuwar duniya wa amma fil akhirah amma a lahira fa inna Allah yu'ti ahli aljanna to Allah subhanahu wataala yana baiwa yan aljanna quwwatan wani karfi na musamman yastati'una biha wanda za su iya ta hanyar wannan ƙarfi an yarau rabbahum su ga ubangijinsu azza wa jalla ikraman lahum domin gani domin mutunta su da girmama su ma'ana yadda Allah zai gina jikunkunan yan aljanna ya girmama zatin jikinsu mumunansu da kafuransu domin me mutum yana wannan ɗan tatsitsi ba wani abin da zai mora ku duba hadithin da ya ce ɗan aljanna kowa zai zama kamar annabi adam alaihi salam tsawon sa zira'i 60 to kaga yadda aka gina jikin ɗan adam a aljanna to haka nan ganinsa da dukkan wata tsaka bashariya tasa ta ƙaƙƙaru ta nunnunku ma'ana abin da ba zai iya yiwuwa a duniya ta tare da shi ba to a lahira zai iya yiwuwa kamar yadda shi ma kun ga yan wuta hadithi ya nuna cewa dan wuta turminsa haƙorin dan wuta guda ɗaya ya kai girman dutsen hudu haƙori ƙwaya ɗaya dutsen udun da mun sha faɗa muna maimaitawa tsawonsa kilomita goma sha hudu faɗinsa kilomita bakwai wannan abin da muke gani a waje allah shi yasa abin da yake ƙasa to kai allah gafata malam mala'ika da zai ɗirki arne a bar shi wannan ɗan fiticin na mai zai daka kamar fa yanzu a zuwa ɗauko turmi ne a ce ka daki kiyashi a baka turmi a ce ka tare da kiyashi kana duka ai zai shige wani wuri ba ka rasa inda ya shige me za ka iya daka to haka misali ka kwatanta girman ɗan adam da ainihin mala'ika kai bai ma kai haka ba bai ma kai haka ba ba mun faɗa ba da jibril rabin fuffuken sai ya make duniyar na gabaki ɗaya ya rufe ta to ina ga fuffuken ɗaya ina ga fakafukai ɗari shida to ina ga gangan jikin mala'ika kuma kaga allah shi kaɗai ya san girman da ya masu to shi ne sai malam yake cewa allah zai wani domin girmama su lamma amanu bihi yayin da ya zama sun yi imani da shi fi duniya a duniya wa lam yarauhu ba su gan shi ba akramahumullah to Allah sai girmama su domin kun ga tsagoran imani shi ke sa abi Allah ba wanda a cikin mu ya ga Allah subhanahu wataala ko ya ga sakamakon da Allah ya tanada ga wanda suka bi shi to amma saboda imani da Allah muka yi da duk abin da manzo alaihi salam ya zo da shi gaskiya ne to kuma Allah sai ya ba mu menai irin wannan tukuici na su ga Allah subhanahu wataala Allah ka saka mu a cikin su sai ce fatajalla lahum fil janna saboda ka Allah sai ya bayyana gare su aljanna liyata liyata ko liyatalazzazu bi ru'yati bi ru'yatihi domin su ji dadi da ganin sa kama dalla ala zalika alquran was sunnatu almutawatira kaman yadda alqurani da sunna mutawatira suka nuni zuwa ga wannan hadisi ya nuna cewa ganin Allah ma yafi aljanna dadi ga baki da saboda duk lokacin da Allah ya saka yan aljanna kowa ya natsu mutum ya ji daɗi ya barar da je ya samu duk abin da yake so Allah zai tambayi yan aljanna cewa yanzu me ya rage na jin daɗi da suke bukata gabaki ɗaya sai ya Allah ba ma bukatar komai duk abin da yake da jin daɗi Allah ba abin da ka rage mana kayi mana Allah sai ce to bari in ba ku abin da ya fi aljanna daɗi Allah sai ya yi hijabi yan aljanna su ga Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce wannan sai ya mantar da kowa daɗin aljannan gabaki ɗaya Allah akbar Allah ka saka mu a cikin su amin amin sai ya ce wa ammal kuffaru amma su kafirai falamma lam yu'minu bihi fid dunya yayin da ya zama ba su imani da Allah a duniya ba hajabahumullah Allah sai ya kange su ya kare su an ru'yatihi daga barin ganin sa yawmal qiyama ranar tashin alkiyama qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun yace ku saurara innahum su kafirai an rabbihim daga barin ubangijinsu ko ko dangane da ubangijinsu yau idin a wannan wuni lama hajubun ababen kangewa ne ababen karewa ne ba za su iya ganin sa ba sai ma da ce fa idza kana al-kuffaru mahjubin idan kafirai suka zamo ababen kangewa a ru'ayatillah daga barin ganin Allah fa hadha yufhamu minhu to wannan za a fahimta daga wannan siyaki annal mu'minina cewa su mu'minai la yuhjabuna an ru'yati rabbihim ba a kange su daga barin ganin ubangijinsu wa illa inda ba haka ne ba kana al-kuffaru wal mu'minuna sawa'an fil akhirah sai ya zamo da mu'minai da kafirai duk da suke a lahira wallahu farraqa bainahum Allah ko ya riga ya bambanta tsakanin su tun a filin tsayuwa Allah ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun والله فرق بينهم ألا يربي ذكانس وأكرم المؤمنين سيقلم المؤمنين بأنه يتجلى لهم شوى ألا زي بيّن غريسو يظهر لهم سبحانه وتعالى ألا زي بيّن غريسو كما يليق بجلاله كما يندي داتي دي قلم ألا دوكك الساعة فيرونه آيانا سيمو مني سقى ألا قرر بأبصارهم دغننسو la yudammuna fi ru'yatihi sannan wala yatadammuna nan riwayoyi ne wajen kala uku akwai la tudammuna akwai la tadammuna akwai la tadarruna idan muka dauki riwayan farko la tudammuna shine man nan maliki ta la yudammuna kenan ba za a zalunce ku ba fi ru'yatihi a wajen ganin sa domin ad-daymu shine az-zulmu ma'ana ba za a zalunce ku a hana ku ganin Allah subhanahu wataala ba idan muka ce la yatadammuna asalin sa ko kuma shi kansa wannan din la yudammuna idan aka ga dama za a cewa la yudammuna ya zama la yatadammuna domin idan fi'ili ya zamo ya fara da ya'un ko ta'un to kuma ya zamo mudari a iya cire harfin mudari a banna asalin kalmar misali yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni ma'ana la tatakallamu domin takallam ta'un waccan la takallamu ta asalin fi'ilin ce kenan la tatakallamu nafsun babu wata rai da za ta yi magana to idan aka ce la tadamuna kenan la tatadamuna ba za ku yi turmutsutsi fi ru'yatihi a wajen ganin sa ba ma'ana yanzu kamar yadda na karanta mana hadisi lokacin da manzo alaihi salatu wasallam yake cewa innakum سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته yanzu dan Allah idan wata ya cika daren sha hudu ko sha biyar akwai cewa ka kare mun gafara in gani ko lokacin da rana ta take tsakiya da Allah wani dan gafara ka kare mun daga jere da na tsakiyar dogo kowa zai gani da dan binni da dan ƙauye kowa zai gani to haka nan wato ainihin kusan misalin yake to saboda ka in aka ce la yudamuna ba a zalunta su ko ko la yatadamuna ba sa turmutsitsi a wajen ganin sa ya'ani la yatazahamuna ba za su dinga wato gogayya da juna ba lirwayatihi domin kokarin ganin sa kaga yanzu idan wata ya tsaya sabon tsayawa za a dinga ainihin lallekawa wanda zo gashi mutum ya dan hanga can ya dan duba can wani ya gani wani ya kasa gani to amma ba wai idan wata ya cika sha hudu ko sha biyar ba wannan kowa da kowa zai iya gani muddin dai ba makaho ba ne ba amin to shi ne yake cewa ya raunahu ayanan za su gan shi ƙararrabi absarihim daga nan su kama ya rauna shamsa sahwan kaman yadda suke ganin rana wato fayau rana za ganta sahwan wato shine fayau ba wani ɗan gajimare ba komai laisa dunaha sahabun babu wani gajimarai wato ainihin da ya kange ta wa kama ya raunar kamara lailatul badar kuma kamar yadda suke ganin wata daren cika sai malam ya ce wa hadha tashbihun lirru'yati birru'ya to wannan da aka ce kama ta rauna ganin da ganin ake kwatantawa lal mar'i bil mar'i ba wai abun ganin da abun ganin ake kwatantawa ba ganin da ganin ba abun ganin da abun ganin ba ma'ana yadda in rana ta fito za ka ganta ba wani abin da ya sha makance ta to haka nan Allah subhanahu wataala mu'mini za su ganshi ba abin da zai sha makance shi ba wai ana nufin yadda yanayin rana yake haka yanayin Allah yake ba haka ake nufi ba ba abun ganin da abun ganin ake kwatanta ba a'a ganin da ganin ina fata mun gane kama sahat bi zalikal ahadithu kamar yadda hadisai suka inganta da wancananka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sai ce haza mazhabu ahli sunnati wal jama'a wannan shine matafiyar ahlus sunna kuma wanda suke wato ainihin jama'a dunkulalliya akan gaskiya fi ru'yatillahi azza wa jalla a cikin ganin Allah mabuwayi madaukaki wallahu jalla wa ala yaqul Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada yace lillazina ahsanu ga wanda ya zamo sun kyautata a duniya to alhusna za a ba su mafi kyawu nan kada ka ce kyakkyawa domin alfu'ula duk abin da ya zo alawaza ne fu'ula af'alu tafadil ne alhusna kaman ka ce alkubura yanzu kaga alkabira me alkabira babbar aba in ka ce kubura wata tafi ta girma in ka ce kabir namiji akbar wanda yake ya fi shi girma to duk abin da zo ala wazani fu'ula shine af'al tafdhil kenan lillabin ahsanu alhusna ga wanda suka kyautata za a ba su mafi kyau domin kai ka sani cewa abinda Allah zai ba dan adam kai kan ma ka je aljanna a yi maganan duniya kamar yadda muka sha maimaitawa don Allah ni'imar gani ni'imar ji ni'imar mutum iya tantance zaƙi da ɗaci da bauri hancin sai bambance ƙanshi da wari da hamami a tsaya iya wannan don Allah wata ibada za mu biya Allah akwai wani abu da wani bawan Allah ya turo min a wani mutum ne ina jin wani menene abin nan a oxygen dinsa ne nake ji yayi karanci aka ce za a saka masa abin oxygen na wani lokuta na mata da aka faɗi da wani lokaci to amma sai aka faɗi tsada ta wannan oxygen din na wannan ɗan lokacin da za a sa masa to shine kawai sai fashe da kuka aka ce yanzu abin ya maka tsada ne ya ce wallahi ba tsada ya masa ba ya ce abin da ya kalla yanzu wannan ɗan oxygen na wannan ɗan lokacin shi ne ke da wannan tsababan kuɗin to yanzu duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi iya rayuwarsa kuma shi mai Allah me ya bautata ma Allah da shi wanda zai zamo wato kufi ga wannan abin da Allah ya masa ba zai iya lissafawa ba yanzu ka duba lafiya da Allah zai baka kamar yadda na faɗa wallahi ka tashi ba ko kwabo amma a ce lafiyar ka kalau wannan ni'imar da mai ce kama shi yasa manzo alaihi salam yake cewa man asbaha minkum mu'afan fi jismihi sannan aminan fi sirbihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha mutumin da ya wayi gari yana da karin kumallo da zai samu a wannan kuma kana da tabbacin cewa ba za a zo a cutar da kai ba a jikin lafiyar jikinka saboda haka a gidanka da aminci jikinka da aminci manzo alayhi salam ce kamar an tara ma duniyar na gaba ke ba abin da aka rage maka to idan aka tara maka ita baka da lafiya me zaka mura abu abin da zaka mura abu abin da zaka mura to saboda haka ni'ima da Allah ya wa dan adam ta lafiya kanta to wallahi ba za ta yi misaltuwa da wayansu abubuwa ba to sannan ainihin a ce ma in kai ibada kuma aljanna za a baka ai kaga wannan wato ni'ima akan ni'ima sai ya ce alhusna hiya aljanna mafi kyawu ita ce aljanna wa ziyada shi kuma ƙari hiya nadhuru ila wajhillah shine duba zuwa ga fuskar Allah subhanahu wataala kama fi sahih muslim kamar ne za a cikin sahih muslim وكما قال تعالى كما كمن يند الله سبحانه وتعالى يفدا يتي لهم ما يشاءون فيها الجنة suna da duk abin da suke so a cikinta wannan kada ka toga ce komai kana cikin aljanna ka ce Allah a nuno man 2019 duk da gingimin da aka yi da talaucin da aka sha da zafin rana da kaza da kaza Allah a nuno mana mu muna masallacin itikanu rana kaza wallahi sai an hasko maka ga kanan bakale a jikin bango ko tsakiyar masallaci sai ka ce to da haka nake a duniya wai sai ka ce dan tsugulutu in ka gaida kake aljanna lahumma duk abin da kake so wallahi sai Allah ya nuna maka ba shi yasa wani ba kawai yake ta bakin Allah yanzu mutum ya nemi ka ta fari ya gona wanda zai yi noma bawan Allah yana ganin wato cinyewa yadda take a duniya ta kana da katuwar gona to aljanna ba ka san wannan shikenan ka gani to Allah ya ce duk abin da suke so suna da shi kai sai ce wala da ina mazid to muna ma da dadi abinda ma gaba ɗaya ba sa iya tunowa sai ya ce lahun ma ya sha'una fil janna suna da dukkan abin da suke so a cikin aljanna wala dai na mazidu sai ya ce wa huwa ru'yatullahi jalla wa ala ganin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa kama fi qaulihi ta'ala kuma kaman yanda yake a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wujuhun yawma idhin nadira wa'yansu fuskoki a wannan wunin suna haske suna tawalkiya sai ce minan nudura wahiyal bahja wato suna tawalqiya ga sunan gwanin kyau ila rabbiha nadira suna duba zuwa ga ubangijin su bi absariha wato daga nan ita wannan fuskar li'anna an-nazara mala yace domin kalma ta an-nazar idza uddiya bi ila idan tayi ta'addi da ila fa ma'anahu al-mu'ayanatu bil basar to abinda ake nufi shine gani da ido kun ga wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha afala yanzuruna ilal ibili kaga gani da ido wa ilal sama'i wa ilal jibali wa ilal ardi kaga gani da ido duk ta yi ta'addi da ila ila ila to duk lokacin da kalma ta annazaru ta yi ta'addi da ila to gani da ido ake nufi sai ce wa idza uddiya bi nafsihi amma idan kalma ta nazar ta yi ta'addi da kanta babu ila babu fi ba wani harafi fa ma'anahu tawaqquf wal intizar to shine dakatawa da saurare yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nzuruna ba ce unzuru ilaina ba ko unzuru fina unzuruna kunga tayi ta'addi da kanta ma'ana intabiruna ku jira mu ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina la ta ƙulu ra'ina wa ƙulun zurna kaga unzurna ba a ce unzur ilaina ba unzurna ma'ana intazirna saurara mana la ta ƙulu ra'ina wa ƙulun zurna wasu mawa to sai yake cewa amin sai yake cewa wa idza uddiya bi fi idan kuma ta yi ta'addi da fi kama fi qaulihi ta'ala kaman yadda take a cikin fadin Allah subhanahu wataala awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi shin yanzu ba za su duba ba ya zuwa zurfafan mulkin samai da kasai kaga sai aka ce fi malakuti samawati kaga nan me ake nufi sai ta fi ma'ana at-tafakkur wal itiba shine mutum ya yi tunani ya dauki izina yanzu mutum ya yi tunani ya kalli saman nan ta kai wanda ya halicce ta mai iko ya halicci duk abin da ya ga dama ne saboda mai duk kwarewar da aka yi a gida a ce an gina gida duk inda ya shekara hamsin duk inda ya shekara ɗari ma je sai ya buƙaci kwaskwari ba ta wasu ɓangarori wa ya taɓa karanta ko ya taɓa ganin allah ya aiko mala'iku suna wa sama kwaskwari ma babu tun da aka yi ta ba wanda bai ce ya taɓa ganin ana mata kwaskwari ma ko ta ɗan ɓalgace wani ɓangare gashi ana ɗan facewa ana dan yi mata maho babu inda aka taba ganin wani amma ba yadda za a ce ga wani fenti ya yi shekara hamsin bai yi koɗau ba ka kalli sama to kaga kenan ta yi ta'addi da fi fa nazara nazaratan fin nujum fa qala inni saqim kaga kenan nazara shine tafakkara wa ataba wato sai yayi tunani a cikin sha'anin taurari yayi tunani a cikin sha'anin taurari fa qala inni saqim to wannan zai nuna mana kenan ashe duk inda muka ga ila gani na ido ake nufi sai ce fatalakhasa min hadha to yanzu abinda zamu fita da shi mu rairaye daga wannan annan nazara shi kalmata annazar in uddiya bi nafsihi in ya zama ya tsallaka zuwa ga mafa'uli shi da kansa fa ma'anahu al-intizar to ma'anarsa shine jira da saurarawa وإن أدي في إن يتأدي في فمعناه التفكر والاعتبار شيني تناني دكما أين في دوكر إذنا وإن أدي بإلى إن كو يتأدي إلى فمعناه المؤاينة بالأبصار شيني غني دعين في غني سيتي هذه هي القاعدة to wannan ita ce ka'ida wadda ainihin idan mun fahimce ta za mu gane waccan aya gani take nunawa da aka ce ila rabbiha nadira wato idan kana so ka sha mamaki je ka ɗauki tafsirin alkashaf na limamu zamakshari kun san zamakshari ba mu'tazile ne na ƙin ƙara ba mutaƙaddim na ina jin zamakshari ya rasu 530 nake ji da takwas idan ka je ƙarƙashin wannan ayar za ka ga yadda ya dunga dabaru ya dinga dabaru ya kawo ƙirƙiro 'yan sabiyat na waƙe-waƙen larabawa da suke nuna ai ita kalma ta nazara za ta yi ta'addi da ila kuma jira take take nufi saboda ka wujuhun yawma idin nazira wasu fuskoki a wannan wunin suna haske suna ta walƙiya ila rabbiha nazira suna jiran sakamakon ubangijinsu wanda shine abin da zaga zabakshir ya fassara wato shi sabati akan daidai baiwa ce ta Allah zamakshari wani mutum ne wanda yake ya kai ƙarshe a wajen ƙwaƙwalwa da sanin balaga duk wani tafsiri da ake bayar zamakshari za ka samu iyalun lahu wato ‘yan Allah ba kuma samun sani a wajen samo balaga daga cin tafsirin sa alkashaf kusan kowa sai isa shahadi da kashaf a wajen balaga mutum ne masanin harshen larabci na ban mamaki to amma kuma sai ya samu zalla shi sa muke faɗa muna maimaitawa ilimi ba shi ne shirya ba ilimi ba shi ne tsira ba ilimi hanya ce ta shirya hanya ce ta tsira ga wanda Allah ya datar inda ba don haka ba duk wani malami sai ka ce shiryayye ne kuma wanda yake ainihin ya dace amma wani sai kaga cewa ba shi da wani ilimi da yawa Allah ya kinsa masa shirya daidai din ita yake bi kuma aka yake wani kuma ka samu ga zunzurutun ilimi ilimi ba na wasa ba amma sai ka samu cewa ya kauce layi Allah ka so mu da shirya amin sai ce wa amma qauluhu ta'ala amma fadin Allah subhanahu wata'ala la tudrikul absar wannan sa daga cikin ayoyin da zama shiriki hujja da su cewa ai ba a ganin Allah kwata kwata la tudrikul absar to ma'anan wannan ayi shine la tudrikul absar gannai ba sa yi ma Allah ganin kwakwaf wa huwa yudrikul absar amma Allah shine yake wa gannai ganin kwakwaf kaga yanzu ko da Hausa kace kai wani kaga kaza ko yace eh to na dai dan ganshi amma dai ban yi masa gani na kwakwaf ba wani yanzu ba ganshi ba ko kuma kawai kaga kaza sai ka ce eh amma dai ban yi masa ganin kwakwaf ba bai nuna baka ganshi ba ka gan shi amma ba gani wanda za ka ce na keke da keke ba wannan shi ne idiraki to shi ne sai mana yake cewa fal idiraku ghairun ru'ya idiraki ba shi ne gani ba an ta tara shamsa wa tubsiruha kan yanzu kana ganin rana kana ganinta walakin la tudrikuha amma baka iya mata ganin kwakwaf don Allah ko wanda ya isa yin rana ganin kwakwaf ba wanda ya isa idan ka sai jikkata rana a ce ta take ba wai ta yi ja za ta faɗi ba tana tsakiya tana ganiyarta in ka ce za ka yi mata ganin ƙwaƙwaf to ganin ka zai cutu me yasa kake ganin idan mutum ya laifi ana so azabtar da shi sai a sashi rigimar ce ta kallon rana domin kallon ranar zai iya cutar da ganin mutum ta gani to saboda haka mutum ba zai iya mata gani na ƙwaƙwaf ba ya'ani yana nufin la tuhiqu biha ba za ka iya kewayewa da ganinta ba fala tuhitu bil mar'i min kulli janib ba za ka yi kewa dukan wannan abin gani ta kowane bangare ba wa inna ma tarahu kawai dai zai zama cewa idan ka gan shi za ka iya ganin sa amma dai gani na keke da keke ba abin da zai iya bane ba fal mu'minuna su mu'minai yarawna rabbahum yawmal qiyamah za su ga ubangijinsu ranar tashin alkiyama walakin la yudrikunahu amma ba za su iya kewayewa su yi Allah gani na kwakwab ba yanzu idan muka duba manzo alaihi salatu wassalam saboda irin kwarjinin da Allah ya bashi ba dukan sahabbai suke iya manzan Allah gani na kwakwab ba ana tozari shi zai ga mutum ya so koyar da kansa amr bin as ya daga cikin malizimta majalisar manzo alaihi salam amma yake cewa wallahi har manzo ya koma ga Allah ban taba yi masa ganin kokon ba ina kallon sai in ji kwarjinin sa ya cika man zuciya ba zan iya ci gaba da kallon sa ba to ina ga kuma ainihin Allah mahalicci subhanahu wataala sai kita ai la yudrikuna azmatahu jalla wa ala ba za su iya kewayewa da ainihin girman Allah ma'ana su yi masa gani na kwakwaf ba wala yutuna bihi ilman ba za su iya kewayewa da shi ta fuskar sani ba wa anta tara shamsa yace kai kana iya ganin rana walakin la la tuhitu bi jirmiha wannan ba zayu bane ba ra'un ne bi jirmiha ba za ka iya kewance ke wato kewayewa da ganin gangan jikin rana ba wa hududiha da kuma dukkan bangarorinta wa hadha fil makhluq mala yace to wannan a wajen abin halitta kenan fa kaifa bil khaliq subhanahu wa ta'ala to ina ga mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala yace fa nafyul idraki ghairu nafyir ru'ya kore idraki ba shine kore ganin ba bal a'a qalu suka ce inna nafyul idraki shi koye kore ganin kwakwam ya dullu ala annahu yura shi ya nuna cewa shi ana ganin Allah kenan da aka ce gannai ba sa yi wa Allah ganin kwakwam to menene kenan wato natijan wannan natija kenan suna ganin shi sai dai ba gani na kwakwam ba kamar yanzu ka zo ka cewa ne don Allah bai kamata ka dinga yin tambaya ta kwakwam ba ka hana shi tambaya gaba ɗaya a'a ta kwakwam shine ainihin aka hana mutum to shi ne ke cewa walakinahu la yudraku sai dai Allah ba ya masa gani na kwakwaf yani la yuhatu bihi subhanahu wataala ba ya kewayewa da ganin Allah na keke da keke subhanahu wataala wa qaulullahi li Musa fadin Allah ga annabi Musa da yace lan tarani yace laysa ma'anahu annafyul mu'abbad ba wai ma'anarsa korewa ta har abada ba a'a bal a'a ya ce lantara ni ya nufin duniya abinda ke nufi ba za ka ganni a duniya ba bi dalili domin an na ta sabata fil akhira ta riga ta tabbata cewa ana yin ta a lahira wa ahlul luga ma'abota sanin harshen larabci ya kulu suna cewa inna kalimata lan ita kalma ta lan laysat lin nafyil mu'abbad ba wai tana kore gani na har abada ba wa inna ma hiya lin nafayil muaqqat ita domin korewa ce ta wucin gadi inda a ce korewa ce ta har abada to ba za a kawo abada ta biyo ba walan yatamannahu abadan me yasa kawo abadan saboda nan ba a tabi take nunawa ba walan ya tamannahu kawai da zai ce bi makar da wata aidihim kuma sai aka ce abadan yahudawa ba za su iya burin mutuwa ba har abada saboda abin da hannunsu suka gabatar na sabon Allah subhanahu wataala akwai wani rajiz ina ce yake cewa wa man yara nafaya bilan mu'abbada fa qawlu hurduda wa qawlu ghairihi idda wanda yake ganin cewa korewa da lan har abada ne ya ce to kai watsi da maganarsa maganar waninsa ita za ka tabbatar ka karfafa ma'ana maganar wanda ya ce lan ba korewa take har abada ba sai ya ce wa ƙaunin nabin faɗan shi wannan mawallafi rahimahullah ta'ala da ya ce ya tajalla yana bayyana yani ya zaharu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana wa yakshifu hijab anhu Allah sai ya yaye hijabi daga gare shi jalla wa ala wa qawluhu rahimahullah ta'ala fadin sa wato Allah ya dukansa shi wannan mawallafi yace kamal badaru la yakhfa kaman yanda wato wata cikakke ba zai boyu ba yace hadha ma'khudun min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun rikowa ne daga fadin manzo alaihi salatu wasalam inda ce innakum satarawna rabbakum lallai ku za ku ga ubangijinku kama tarawna hadhal qamar kamar yadda kuke ganin wannan wata lailatul badri daren cika yace lailatul badri hiya lailatul khamis ashar daren badar shine daren goma sha biyar awin rabia ashar ko kuma goma sha hudu wahiyar layalin ibdar shine darare na cika wa fiha tamamul kamar a cikinsu ne cikar wata take li'annar kamara domin shi wata yuhillu yana bayyana awwala shaharin awwala shahari farkon tsayawarsa da'ifan yana rarrauna thumma yazidu sannan sai ya dadu ila an yi takamal har ya zamo ya cika fi layal ibdar a darare wanda suke na cikar haske thumma ya akhudhu fi naqasi sannan sai ya ci gaba da ragewa ila an yasira hilalan har sai ya sake komawa jinjirin wata kaga yadda yake farawa dan kankani to sai ya koma kuma ya zamo kankani qala ta'ala Allah ya ce wal qamara ko wal qamaru shi wata ƙaddarnahu manazil wato mun gwargwaje shi ga masaukai ma'ana mun gwargwaje masa masaukai hatta ada har sai ya koma kal urjunil qadim kaman zarbar dabino wacce ya zama ta tsufa ta kantare ta tankware sai ce al urjun abin da yake nufi da al'ujun ya ce huwa iz'un nakhla shine zarbar dabino ma'ana wanda abin da ‘ya'yan yake fitowa da ce to wannan shine ainihin zarba allabi tarawnahu munhaniyan wanda zaka ganshi ya lankwashe ya kantare idza ya bisa idan ya zamo ya bushe sai ce fal hilalu shi jinjirin wata yakunu ala shakal urjun qadim yakan kasance kaman yanayi na wato ainihin zarban dabino wanda ya zama ainihin ya kantare to ina ganin dai kuma shiga abi na gaba to shi kenan abinda muka yi daidai muna fata Allah shi ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai da mussalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan dai bayan ya yi addu'a Allah ya haɗa mu baki da a ciki sai ce don Allah ma da ina so ka bani shawara ne makarantun alkur'ani ne amma idan ina karantawa sai baki na ya dinga harɗewa me ya kamata na yi kasan karatun alkur'ani mataki-mataki ne akwai alhadar akwai attadawiyar akwai attartil alhadar shine karatu mai sauri-sauri kamar irin karatun sallah to sannan akwai at-tadwir shi kuma shine tsaka-tsakiya haka yau kamar irin karatun su mai shawi ka karatun mai shawi tadwiri ne sannan akwai at-tartil kamar irin nasu husari to duk mutumin da yake da irin wannan gaggawa harshe kokari zai yi na farko in baka koyi ilimin tadwiri baka je ka koya in ka koyi ilimin tajwid to ka lizimta ma kanka karatu na farko da tajwidi ka kyale hadar kanka sai zaka yi hadar hadar karatun gaggawa da harshen ka zai dinga abin nan har hadewa to amma idan zaka dinga yin tajwid yau da kullun zaka ji Allah yana warware harshen ka wata ran kai tajwid wata ran kai tartil amma ga baki ɗaya ka kyale hadar kanka dinga karatun gaggawa koya ake yi in kana akwai mutane wanda suna da irin wannan sarkewar harshen to amma kawai idan mutum ya dizimta wa kansa karatu da ainihin tadawir sannan ka tsallaka zuwa tartil za ka ji harshen ka insha Allah ta'ala ya warware Allah sa a dace wato abin da ke damun mutane galibi in kana so ka ce sai kai karatu da yawa san wani ya ce sai hizifi talatin kullum wani ya ce ma sai wajen hizifi arba'in ko abin da ya kama da wannan gaggawa za ka ce sai ka ji harshen ka yana abin da yana haɗewa wannan shi ma ya bude da addu'a Allah haɗa muku baki ɗaya yake cewa malam ina da tambaya kamar haka yaya ake raba gadon waɗanda babar su ta mutu ta bar musu gadon gona kuma su uku ne su uku ne mata biyu da namiji guda ɗaya to kaga aka ce babar su ta mutu ta bar su kenan su a matsayin su na ya'yanta ba mu sani ba tana da miji ko ba ta da miji in ba ta da miji to kaga shi kenan shi da in dai akwai namiji to sun riga sun kori kowa uwa da uba su ne ya'ya ba sa yi kora ma'ana yanzu a ce mace ta mutu tana da uwa da uba ko mai gida ya mutu yana da uwa da uba da ya'ya to wani ayan ba za su iya koran uwa da uban shi wannan uban nasu ko uwar tasu ba amma in ba su ba wajen kowa ne ne ina fata an gane to tun da haka ne yanzu tana da ɗa namiji kenan ɗaya mata biyu to ya danganta ko dai a ce gonar za a sayar a raba kuɗin ko a ce ita gonar za a tsaga idan gonar ce za a tsaga to sai a zo sai a tsaga ta biyu daidai kuma tsagawa ta adalci domin akwai gonar da za a ga cewa wato me za ka iya cewa yamma ya fi dausayi gabas ba dausayi ko kudu ya fi dausayi kudu ya fi dausayi arewa ba dausayi to idan a ce kudu da arewa dausayi kudu babu to kada zo a ce a tsaga ta haka kaga in aka tsaga ta haka to sai zama wannan sun mora wannan suna an cutar da su to haka ne sai a tsaga ta haka da haka kowanne dai su samu inda yake da dausayi da inda ba dausayi biyu daidai to shikenan sai a zo kuma shi ɗayan rabin shi ma sai a tsaga shi daidai to kuma yadda ake irin wannan yadda alƙalai sukan yi dan kada a ce an yi son kai yanzu idan kamar yadda aka ce su biyu ne ya ka tsaga biyu daidai to shikenan sai a zo sai a samu takardu wannan sai a rubuta bangaren gabas wannan sai a rubuta bangaren yamma sai a ce to shikenan su matan su je su yi ittifaki akan ɗaya da za su ɗauko a cikin wannan takardun sai su je su yi shawara ita da yan uwarta wacce za mu ɗauka sai su ga to wannan sai su ɗauko to shikenan yanzu ba za su ci a cuce su ba su suka ɗauko da hannunsu to shikenan sai su dauko sai a zo sai a tsaga musu in kun magana ce ta sayarwa to kunga sai a sayar sai a raba kudin gida biyu sai a ba shi namijin kashi daya shi kuma wancan kashi daya sai a sake raba shi biyu kowace sai a bata kashi daya ko kuma ka ce a raba gida hudu shi namijin a ba shi kashi biyu su kuma kowace a bata kashi daya to sai ke ta sai kuma matar da ta mutu ta bar 'ya'yan yayarta wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya da ‘ya'yan yayarta waɗanda suke uba ɗaya ba ta da kowa sai waɗannan kuma ita ma ta bar gona yaya za a raba ƙa'idar gado duk lokacin da mace ta shiga tsakani to ta rusa lamari hali ɗaya ne mace za ta shiga tsakani ba ta hana gado ba shi ne lokacin da li'ummi zai gaji ɗan uwansa kun ga li'ummi wa ya haɗa ka da shi mahaifiya to in yi zamo babu ɗayan shida ba uba ba kaka ba ɗa ba ɗanɗa ba ya ba ɗanɗa su wannan shidan in babu ɗaya daga ciki shi ne li'ummi zai yi gado to idan ya zan babu ɗaya daga cikin wannan shida li'ummi zai yi gado to kaga ga uwarsa a raye kuma shi ma zai ci gado idan shi kaɗai ne za a bashi sudusi in su biyu ne zuwa sama kuma shuraka of the thuluth ya su haɗu akan thuluthi to amma sai kuka ce wai 'ya'yan yaya ai tun da mace ta shiga tsakanin zero nan sai da zamo zawul arham wa ul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah idan aka duba ko ina aka ba masu gado sai zawul arham wanda su 'yan uwa ne da zumunci a ce 'ya'yan yayarka ko 'ya'yan kanwarka ko ‘ya'yan ‘yarka ko ‘ya'yan abin nan jikokin ‘yarka kaga duk wannan ba su sakacin masu cin gado to idan an hana su ina za a kai dukiyan baitul mali baitul mali suwa za su amfana musulmi to su musulmi ne wa ziyada ga su musulmi ga wani bangare na zumunci to su sai a zo a raba musu ya ake raba dukiyan zaul arham magana mafi rinjaye kawai su babu lizzakari yawwa yadda li'ummai ba a musu lizzakari don allah ce fahimun shura kawo fi thuluth kawai da namiji da mace kowa kaso ɗaya ɗaya ba za a ce shi biyu ita ɗaya ba to zaul arham haka ake raba musu gado sai dai kullum abin da ke maimaitawa idan raban gado ya zama akwai ƙasa gida ne gona ce ko waɗansu shaguna to kada a raba a gida za a samu rigingimu aƙalla a samu hukuma ta zamo shaida in ma kun yarjejeniyar cewa za ku raba kun raba ba kalla samu takarda ta mai unguwa ko dagaci a su zamo shaida sun sa hannu hakimi ko dagaci sun shaida wannan rabo ga sainin din 'ya'yan ga baki ɗaya ga stamfin ofishin hakimi ko ofishin dagaci ba kalla dai hukuma ta zamo shaida a ciki ina fata mun gane wannan dai shine wallahu a'lam eh duka zaune alhamu ne a yi duk ba masu gado a cikinsu ba masu gado a ciki kawai saboda haka sai a dan ba su mata ya tsara irin wannan alƙali kan yi ce hasi shi zaune alhamu kamar yadda muka ce akwai wanda suke tsara za a ba su komai ba amma magana fi inganci cewa za a ba su kuma tabbas kamar yadda shi malam abubakar yake abin nan za ga akwai wanda sun fi kusa ce yanzu 'ya'yan shaƙiƙiya kusatinsu ya fi ‘ya'yan li'abbiya ya bi to wannan alƙali shi ne zai ijtihadi ga ya zai kasafta musu wallahu